tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka cikin wannan rana mai albarka na ga waɗanda suka yi imani Allah ya ce walladina hajaru da wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wajahadu fi sabilillahi da wanda suka kasance suka yi jihadi domin Allah a tafarkin Allah wula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan sun kasance suna ƙaunar rahaman ubangiji wallahu dama Allah ya kasance gafurun Allah ya kasance mai gafara rahim mai jin kaina يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala yana tsara cewa ya tsalunaka anil khamr kamar yadda muka sani a jiya mun faɗa duk inda ka ji Allah na cewa ya tsalunaka wa suna tambayanka muka ce ɗayan abu guda hudu ko sahabbai ne ke tambayan annabi ko kuma ma'ana ahalar kitabi ne ko yahudu ko nasara suke tambayan annabi ko kuma mushirkai ne suke tambayan annabi ko kuma Allah da kansa ne yake tambaya amma alal taqriri bisa tabbatarwa to yau ma Allah yace yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da giya da caca wannan giya kamar yadda aka sani an kira giya da hamuru ne saboda ita hamuru ma'ana mai lullube hankali shi yasa ake ce ma mayafin mata alhimar ma'ana mayafi abin lullube kai to shi ma an kira hamuru giya da hamuru ne saboda tana lullube hankali daman abin da ya rage tsakanin ma'ana mutane da dabbobi ba wani bambanci ba ne sama da bambancin hankali to yakin da mutum ya je ya sha abin da zai kutar mashi da hankali to kaga yanzu ya koma matsayin ma'ana irin matsayi irin na wancan kenan wadda ya kasance hankalinta ta gushe to shi yasa aka kira haka kuma a farkon musulunci wannan giya ba a haramta shi kai tsaye ba a farkon musulunci domin a farko Allah abin da ya fara cewa tun a jahiliya suna shan giya kuma da aka shigo musulunci to ba a yi musu karan tsaye kawai daga shigowa a ce an hana ba saboda yadda aka san sun riga sun nisa akan mene akan san wannan giya sai Allah ya fara bin su a hankali a hankali shi yasa ake so ko wa'azi mutum zai yi ba zai yiwu daga zuwa ka samu mutane da munanan ɗabi'a rana ɗaya ka ce wai su bar ɗabi'an nan nasu su goma su gyaru kai tsaye ba a sai ka bi a hankali kamar yadda Allah ka ji yadda a hankali a hankali ya bi waɗannan mutane a farko an samu akan giya akwai marhala kamar guda hudu na farko Allah ya ce wa min tsamaratin nahili tattakhizuna sakran wa rizqan hasana Allah subhanahu wata'ala abin da ya fara cewa a game da giya yace wa min samaratin nahili daga cikin ɗiyan bici na dabino tattakhizuna mutane suna riƙan ma'ana wani abu ne suke riƙa suna riƙan sakran suna riƙan maye daga cikin mene ɗiyan bici na dabino wa rizqan hasana da kuma arziki wanda take mai kyau kaga anan sai Allah ya ce suna riƙan maye kaga mayen nan kaga ba abu ne mai kyau ba sai Allah ya ce kuma wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau kaga anan rizqan hasana shine su siya su siyar su yi mu'amala da shi wanda ya kamata kaga rizqan hasana shi kuwa maye kaga abu ne sai Allah bai ce wa sakran hasana ba in aka lura sai ya ce wa rizqan hasana to kaga cewa rizqan hasana shi ya nuna ashe mayen nan ba mai kyau bane tunda Allah bai ce maye mai kyau ba sannan kuma sai aka zo marhala na biyu sai aka zo a na biyu kuma an ci gaba da shan giyan dai a haka sai kaji Allah na cewa wa yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayanka ya rasulallahi game da giya da caca Allah ya ce ƙulfihi ma ismun kadirun ka ce da su ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin giya da caca to lalle akwai laifi mai girma ma'ana ai ismun azimun akwai laifi mai girma wa manafi'u lin-nasi Allah ya ce a cikin giya kuma hadda wani amfani ga mutane amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sai Allah ya ce amma ba cutan da yake ma mutane ya fi amfanin da yake musu kaga har yanzu Allah ya haramta giya bai haramta ba kaji marhala na nawa marhala ta biyu kenan to sai marhala ta uku sai kenan aka ci gaba aka ce ansaru suka gayyaci muhajiruna izuwa ne izuwa wani liyafa shi kenan sai waɗannan mutanen ansaru da suka gayyace su aka ci abinci aka sha giya aka yi ɗif bayan an sha an ɗif shi kenan ɗaya daga cikin mutanen ansaru sai ya hau mumbari yana maganganu har yi maganganun da ya soki muhajirun har wani muhajiruna ya samu ma'ana wani abu ya kwaɗa mashi abu ya zama rikici kaga aka wuce nan kaga wannan giya ta zama fitina a nan sannan aka ƙara kuma aka ƙara wani gayyan bayan an ci an sha aka sha giya aka yi ɗif to shi kenan sai aka ce to lokacin sallah ya yi a tashi a yi sallah wanda zai ba da sallah sai ya jawo suratul kafirun ka san kul ya ayyuhal kafirun ne la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين to shi da ya tashi jawowa saboda ya sha giya baya cikin hayyacinsa sai dai lala din ya cire kawai yana zuwa kul ya ayyuhal kafirun sai ya ce a abudu ma ta abudun kaga yanzu banna ko gyara yayi banna domin ba haka Allah ya ce ba sai sayyidina Umaru radiyallahu anhu ce ya ce ya ubangiji muna roƙonka ka ba mu mafita wannan giya ta ishe mu shine sai aka ce Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya kar ku ƙara kusantan sallah har sai kun kasan wa antum sukara al'anin kuna masu maye Allah ya hana kenan idan za a sha giya kar a zo a yi sallah sai suka fara bari ba za su sha giya da wuri ba sai wajen bayan sallan isha'i sai su sha su ɗibkan su bayi sun watsake kaga har yanzu dai Allah bai hana ba saboda ya ce la taqrabu salata wa antum sukara ashe kun iya kusantan sallah a yakin da kuka watsake to ana ci gaba dai ana ci gaba har abu dai ya zama yadda ya zama har sayyidina umaru ya ƙara dai roƙon Allah Allah muna roƙonka wannan giya dai ka kawo mana ƙarshen ta sai ka ji Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu innama la khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani innama la khamru cewa lallai kaga giya wal maisiru da caca wala ansabu da rehu wala azlamu da karan kibau rijisun min amalin shaidan wa'innan duka ƙazanta ne daga aikin shaidan faji tanibu Allah ya ce ku nisance shi la'allakum tuflihun ko cewa ku kwa samu babban rabo ana saukar da ayan nan sabon nan duk suka ce fajita nabna fajita nabna mun nisance shi mun nisance shi aka ce a daren na aka duk suka dildilar da giya duk inda ka je sako da lungu na garin madina sai dai ka ji warin giya duk an diddilar to daga nan allah ya haramta shan giya kuma wannan giya babban bala'i ne babban masifa ne wa me ake ce ma giya shine annabi ya gaya mana kullu muskirin haramun duk abin da ke sa maye haramun ne wa kullu mu- kullu khamrin mus- kullu muskirin khamrun duk abin da ke sa maye haramun ne wa kullu muskirin haramun duk kuma abin da yake ma'ana dukkan wani abin da ya zama na giya haramun kuma abin da ke sa maye haramun to kaga wannan giya shine zaka je manzon Allah a hadisi yana ce mata ita ce miftahu kulli sharri saboda akwai wani mutumi aka ce an rutsa shi aka ce mai lallai ne mutumin kirki ne wannan mutumin aka ce ɗayan biyu ko ya kashe jariri ga jariri an zo da shi ko kuma ya zina ga wata mata an kawo ya zina da ita ko kuma ya sha giya ga kwalban giya ya kalla kisa ya san kisa babban bala'i ne haramun ne ya kalla zina ya ga girma irin na zina ya ce to da bakin irin gwanda baki baki kawai ce ya kama kwalban giya kawai ya sha yana shan giyan nan ba sai ya ɗau yaro ya maka da garu ba kaga ya kashe yaron yana ciki yana gama buge yaro sai kuma watan nan mata ita ma ya afka mata to shi yasa suke ce mata ita giya ta zama ummul khaba'is ita ce duk cikan uwan duk laifuka saboda haka giya ita ɗaya ne laifin da Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma mai sha ya tsine ma wanda yake zubawa ya tsine ma ɗan dakon ya tsine ma mai cin kuɗin ya tsine ma kuɗin abubuwa wajen guda goma duk a hadisi akan giya Allah ya tsine masu to saboda haka har motar da take dakon giya Allah ya tsine mata wannan kuɗi da ake ba mai motar shi ma tsinanne ne to kaga wannan banda giya ba wanda irin laifin da ya samu irin wannan kuma abin mamaki yau ba maza ba mata maza na shan abun da ke sa maye mata na shan abin da ke sa maye duk wanda ya je yadda ya sha giya na duniya to lallai haramun akan shi ko ya je aljanna to ba shi ba shan giyan lahira giyan lahira ko amfaninta ya wuce lissafi daɗinta ya wuce lissafi ita ko na duniya ɗanɗan cutarwa take yi saboda haka mata da maza duka a kiyaye duk abin da yake sa maye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka ya rasulullahi game da abinda yake ma'ana giya da caca ka san wai yau ɗan shaye-shaye sukan ce idan sun sha sukan ji ya ɗebe musu kewa ne sai su ji su kawai sun manta duk matsalolin duniya to an ji in ka sha kana mantawa amma idan ta sake ka ba matsalan ya dawo to kaga ashe wannan bata da wani amfani ya kamata mu tausaya ma kanmu mu kiyayi shaye-shaye kuma mai shaye-shaye da wuya ka ganshi a limanci mai shaye-shaye da wuya ka ganshi ko a ladanci mai shaye-shaye da wuya ka ganshi yana rada suna mai shaye-shaye da wuya ka ga yana rada aure mai shaye-shaye da wuya ka ga an mutu an ce zo ka wanke ko a mutu a ce zo kai sallah duk wannan ba aiki ne na mai shaye-shaye ba to saboda haka duka mu haɗu mu rabu da shaye-shaye yana dawo da mutum baya Allah ya ce wal maisir da caca shi ma caca imamu malik yana cewa almaisiru mai tsara ne caca caca guda biyu ne akwai caca wanda ake yi ba a sa kuɗi ba akwai caca wadda ake yi aka sa kuɗi to wannan cacan duka ba abu ne mai kyau ba wato ko da kaga mutum na caca yana samu to ka sani dan caca baya arziki ko wane ne shi ko ya samu yau yana murna ya ci kaza ya ci kaza to gobe kuma zai koma dan ya ƙara ci sai a yaya sai a cinye to kullun yana gidan jiya saboda haka caca haramun ne Allah ya hana kuma cacan kowane iri tun daga Niger bet har izuwa loto har izuwa karta har izuwa lido da abubuwa ire-iren waɗannan wanda duk aka san ana yi ana sanya kuɗi har izuwa tseren doki na caca wannan duk haramun ne har izuwa wasan ƙwallo a ce an sa kuɗi tsakanin wannan kulob da wannan kulob kulob ɗin ta kawo kuɗi ita ma can ta kawo kuɗi sai a zo a haɗa a buga wanda ya ci sai a kwashe a ba wani wannan caca ne duka Allah ya haramta muna faɗe muna ƙara faɗe ko da ka ga ɗan caca ya samu kuɗi yana wani abin arziki to ka sani dai ɗan caca baya arziki domin ba a arziki da kuɗin caca kuma 'yan caca za ka same su akwai zumunta tsakaninsu in suna yi kamar su kashe juna amma in ɗaya bai ga ɗaya ba duk inda yake sai ya nemo shi saboda haka caca haramun ne musulmi ya daina shaye-shaye musulmi ya daina kuma caca Allah ya hana Allah ya ce kulfi ma ismun ka ce da su ya rasulallahi da giya da caca ismun kabirun ai laifi ne babba ai ismun azimun laifi ne mai girma wa manafi'u linnasi amma akwai dan amfani wanda yake daga cikin mutane wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima Allah yace amma laifin caca da giya to lallai ya ta amfanin shi yawa wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-afwa Allah yace kuma suna ƙara tambayanka waɗannan mutane game da ma'ana ciyarwa wai menene ƙadarin abin da za su ciyar suke tambayan manzan Allah ni ne ina da kuɗi ya rasulallahi to wai zan kwashe duka ne in ciyar in bar ƴaƴana da matana da ni kaina muna buƙata annabi ya ce Allah ce ya ce ƙulil af ka ce da su ya rasulallahi ai abin da za su ciyar shine ma za da ƙadirul hajati su ciyar da abin da ya ƙaru daga buƙatunsu kana da ‘ya'ya, kana da mata, matanka tana cin mudu ɗaya misali, da wake gwangwani biyu, da kaza da kaza duk in ka cire, to a abin da ya ragu sai ka kalla mutane kuma kai musu fi sabilin layi. Ka ji ba a ce mutum ya tattara komai ya ce ya ba da sadaka ba, akwai masu haka, amma ɗururin al'umma imaninsu bai kai haka ba. To tun da imaninsu bai kai haka ba, to a gayan musu bayan sun sallama iyalansu sun kammala da gidansu to abin da ya ragu sai su ƙara shine abin da ya ragu shine za su raba fi sabilillahi Allah ya ce kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati kamar yanda kaga wannan haka Allah yake mene Allah yake ma'ana bayyana ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko cewa ku mutane za ku tsaya ku yi tunani kaji Allah na san wanda ya wadata to kuma ya duba waɗanda ba sa da shi ya taimaka musu kaga akwai lokacin da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutane ba su yi sadaka ba idan ba su yi kyauta ba idan ba su yi zakka ba to za a zo wani lokaci wanda za ka zo da kuɗi kana yawowa za ka ba ba mai karɓa saboda ranar an zo ranar alkiyama kenan alaman sa'a ta zo za ka ga kowa ka ba kuɗi shi ma baya da bukata to kaga ashe yanzu ne lokacin da mutane ke da tsananin bukata ya kamata mawadata su ciro su taimaka ma al'umma a yi iya bakin kokari a ciro dukiya dole a yi ta lallashin mutane ana roƙonsu don su taimaki kansu su ciro dukiyansu su wadata waɗanda ba sa da shi ana azumi wasu ba su da abin da za su buɗe baki ana azumi wasu ba su da abin da za su yi sahur kai kuma kana da abinci ka titsa fito da abinci to a fito da abin da Allah ya bayar a taimaka ma wanda ba sa da shi wannan aya dai abin da yake nuna mana mahallin shaye ka ji bayan an hana shaye-shaye sannan kuma an hana caca-caca baya da kyau Allah ya tsare mu na'am في الدنيا والآخرة نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح نعم ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم الله أكبر في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح له لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم malamai suka ce wannan aya yana da ta'alluki da ayan da aka wuce yakin da Allah ya ce kazalika yubayyinullahu lakumul ayati kamar yadda kuka jin nan haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko cewa ku za ku kasance kuna masu mene ko cewa za ku kasance masu tafakkuri kuna tunani kuna abin da ya kamata yace fi duniya wal akhirah a cikin duniya da lahira wa yas'alunaka 'anil yatama kuma ya rasulullahi suna maka tambaya game da marayu wa ake ce ma maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu a lokacin yana ƙarami bai balaga ba ba zai iya riƙe kansa ba to wannan sunansa wane sunansa maraya amma idan mahaifinka ya rasu ka balaga wani makila yana da mata yana da 'ya'ya ga shi ƙato to yanzu an ce ya rasa mahaifi sai a nuna shi amma shi ba sunansa maraya ba kuma ya kamata a kula da haƙƙin marayun za mu ji mai Allah yake cewa a baya mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ana wa kafilul yatima ko ana wa kafilul yatimi fil jannati ka ataini haka annabi ya nuna yace da ni da mai kula da maraya a cikin aljanna to kamar haka muke annabi ya nuna haka tsakanin shi da mai kula da maraya to sannan kuma wannan maraya ya kamata mu kula da cin marayu mu kula da shan marayu mu kula da lafiyan marayu mu kula da ma'ana ilimin marayu kar wanda iyayensa suka rasu shi kenan sai a wulakantar da shi to kai da ka rage a duniya ka sani kai ma wata ran ka tafi ka bar iyalinka wanda ya kula da 'ya'yan wani Allah zai kawo wanda zai kula da 'ya'yansa Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka ya rasulullahi kuma game da marayu qul islahu lahum khair manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce kace islahu lahum khair abinda yafi kamata da wa'innan marayun abinda Allah ke so shine a kyautata masu da alkhairi su waɗannan marayun a yi musu alkhairi a ciyar da su a shayar da su a tubatar da su a ilmantar da su wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan kuka ma'ana cakuɗa dukiyanku da dukiyansu to fa ikhwanun lakum waɗannan ‘yan uwa ne naku wato a da a farko an ce tun a jahiliya idan ma'ana mutum ya rasu ya bar mata ya bar 'ya'ya ƙanana da sauransu to me suke yi mutanen nan abinda suke yi sai a samu wani ɗan uwa ya riƙe dukiyan marayun ya ta wanda shi yana abin da ya ga dama da shi saboda yara ne to ana zaman zama sai Allah ya sa doka ya ce innal ladina ya akuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا sai Allah ya ce kaga lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya bisa zalunci Allah ya ce to ba su san me suke wurga ma cikinsu ba suna kwankwaɗan wutan jahannama ne a cikinsu kuma wasa ya launa sa'ira da sannu kuma za a saka su a cikin wutan sa'ir kaga kenan sai suka ji tsoro sai suka koma idan an mutu aka ba su dukiyan sai su koma su je su aje har ma wani dukiyan ya lalace ya rufe to shi yasa aka ce wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan kun hada dukiyanku da dukiyansu to waɗannan sun kasance ƴan uwanku ba a so maraya daga ma'ana bayan an mutu ya an babansa ya mutu sai ya gane kaman ana kyaman shi tukunya a raba ana masa abinci daban iya tukunyansu to wannan zai rika sa su rika jin wani kaikayi da sosuwa a ransu to amma ya halatta an mutu an bar maka marayu su kuma suna da kuɗi kai kuma ba za ka iya ciyar da su ba to a cikin kuɗinsu a rika juya kuɗinsu bayan ana juyawa kuma sai a rika mene a rika lissafin duk abin da suka ci duk abin da suka sha in ba su da lafiya an nemi lafiyansu to shi ma a rika lissafi wannan ba laifi ba ne saboda ba ka da mene ba ka da iko amma in kana da iko kuma ka rika ba su a kuɗinka ka rika ciyar da su da shayar da su da ilmantar da su da lafiyarsu a kudinka to wannan shi yafi alkhairi a gurin Allah Allah na san masu irin wannan suna ihsani kenan Allah ko na cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa to yanzu ma an kwata a yanzu zaka samu mutum an mutu an bar 'ya'ya ƙanana a gashi musulmi amma kuma sai yaya sai ya dirmushe dukiyan ana mutuwa kawai sai kaga ya sai sabon mota sai kaga zai aure sai kaga ya fara fankashaliya da kudin marayu ana magana ya ce na ranta ne to idan ka ranta ne ya zo kudin nan suka dilmiye suka nutsi yanzu wane zai biya kaga ba wanda zai biya kenan an ci dukiyan marayu saboda haka hattara ko a bar ma mutum gonaki na marayu ko a bar musu gidajen haya na marayu don mutum ya ci abin da ya ga dama da shi ya ba su abin da ya ga dama ya rike abin da ya ga dama to wannan duk Allah ya hana idan an cakuɗa da su in ji Allah fa ikhwanukum su waɗannan to ƴan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah dai ya san mai batawa daga masu gyara ma'ana idan batawa zaka yi Allah ya sani idan gyarawa za ka yi Allah ya sani to kai ƙoƙari ka gyaran domin ka tsira ka fita a gurin Allah walau sha Allahu la'anatakum Allah ya ce da ya so da ya tsananta muku da ya wuyata muku da bai ce ku haɗa kuɗin ba da bai ce ku juyan ba da bai ce ku haɗa girkin ba amma da yake Allah yana nufin ku da ya muku sauƙi to kaga Allah subhanahu wata'ala ya ne ya sauƙaƙa muku a haɗa inna Allah azizun lallai Allah mabuwayi ne kuma hakiyan wanda ya kasance mai hikima buwayan Allah wato buyaya ne wanda take haɗe da hikima kaga idan kana ganin marayun nan ƙanana ba sa da wayo ba su sani ba bayan da za su yi da kai to ka sani akwai Allah a samanka mabuwayi wanda ya buwayansa ta wuce naka kuma shi yana da yanda zai yi da kai saboda haka duk wanda aka bawa amanan marayu ya iya bakin yinsa wajen mene wajen rike amana in kuma ka rike amana Allah ya sani in ka zalunce su Allah ya sani kuma wata ran kai ma duniyan zaka batta zaka batta ka bar ƴaƴanka zaka bar matanka zaka bar duk waɗanda kake da iko da su kai ma abin da kai in an musu zaka ji inda daɗi in ba daɗi inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima nan wala tankiwul mushrikata ta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum na'am ولا تنكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نعم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه نعم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى يتي ولا تنكه المشركات حتى يؤمن الله يا سنيا مسلمي دوكا yace kada fa auri mushrika har sai ta yi me har sai ta yi imani wala abdu wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin Allah ya ce baiwa mumina tafi ita tafi alkhairi daga mushrika wadda take ma'ana mushrika walau a ajabatkum ko da watan nan mushirikan ta ƙayatar da ku ko da ta zo da duk abin da kuke da bukata ila wani ya ce a to gashi kuma a nan an ce kar a aure mushirika har sai ta yi imani to kuma ya muka ji kuma ana auren ahalal kitabi to wannan ya inganta shi ma ana auren ahalal kitabi wadda suka kasance mazowa littafi ana aurensu amma ka sani duk da Allah subhanahu wata'ala a nan ya dakatar a wani gurin kuma an ce a aure su to lallai ka sani ba auren ahalul kitabi yana da haɗari in ga mumina baiwa to ta fafi kafira mushirika ma'ana alkhairi ko da watan nan mushirikan ta ƙayatar da ku ta burge ku domin da yawa ana samu kaga musulmi ya auri alal kitabin nan shi wani ma tana iya fisgan shi shi ma ya ridda kaga yanzu wannan auren shi bai zama mashi alkhairi ba wani kuma a'a ba zai ridda ba amma zai tsaya a musulunci amma ƴaƴan da suka haifa to ana kuma wake da shinkafa ma'ana wasu su zama musulmai wasu su zama kiristoci kaga wannan ya zama alheri bai zama alkhairi ba ko kwanan nan akwai wanda ya irin wannan auren ya aure kirista bayan ya aure alal kitabi kuma abin da ya faru suka haifi 'ya'ya sai suka bar ma 'ya'yan zaɓi wadda ya ga dama ya bi baba wadda ya ga dama ya bi maman shi kaji gaɓo to wannan shi ake gudu yanzu ya kamata ya ba da wannan dama bai kamata ya ba da wannan dama ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau a'jabatkum ko da sun kayatar da ku ko da kuwa sun zo suna da mene suna da kudi ko suna da kyau ko suna da fasali ko suna da diri ko suna da wata nasaba in dai ga munina bai wato gara ka aure ta da ka aure mushrika wannan zai fi maka zaman lafiya zai fi maka alkhairi Allah ya ce wala tankihul mushrikina hatta yi uminu ku kuma mata musulmi kar ku auri mushriki har ce mene har ce imani da Allah ya zama musulmi wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wallahi bawa mumini ya fi alkhairi daga mene daga mushriki da mushriki da to gara ki auri bawa wanda yake mumini walau a ajabakum ko da ko ya ƙayatar da ku yana da kuɗi yana da nasaba yana da kyautu ya dai bi miki ki aure munini ko da bawa ne ya fi miki alkhairi ula'ika yad'una ila an-nar Allah yace waɗannan suna kira ne zuwa wuta wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi izni shi kuma Allah ya turo annabawa ne su kuma suna mene suna kira zuwa aljanna da gafara da izinin Allah to kaga anan aka fahimci wani abu yanzu wai kowata ma'ana mata ne idan ɗanka ya kawo ya ce zai aura za ka yadda a'a idan ya je ya auro ya je ya ɗauko maka kirista ko ko ahalar kitabi to kana da dama ka ce a'a watan nan a canzo ta har sai ya zo da wanda ta dace da addini saboda kar a je a samu matsala yanzu imanin ya zama gidu-gidu duk wanda ka bashi irin wannan daman ba za ka gushe ba sai ka ganshi yana cikin mazan zumunta na coci kenan ita kuma tana cikin matan zumunta yaran sai su zama mai yaran zumunta kaga shi kenan duka an zama an kafirce kenan to saboda haka ba kowane mace ne ɗanka zai kawo maka ka yadda a matsayin zai aure ta ba da yawa kuma masu zuwa harkan post irin soja ɗan sanda immigration custom da sauran wasu ayyuka irin na post shi ma in ka san za ka tura ɗanka to lallai ne ka zaunar da shi ka koyar da shi addini domin daga zuwa irin wuraren nan da yawa wasu sun ilmi sun zama ba musulmi ba Allah shi kyauta to Allah subhanahu wata'ala ka ji abin da ya ce sannan ita ma mace idan ta kawo maka mutum ba kowane mutum ne za ta kawo shi ma ka yadda da shi ba a nan ake ƙara tabbatar da ma iyaye su kiyaye auren dole kawai saboda kai kana da ya kai za ka yi katifa kai za ka yi kujeru kai za ka yi kayan daki kawai sai ka zo kawai yanka kawai ka ce kai ka aura mata wani ko tana so ko ba ta so allah bai yadda a yi haka ba abinda aka yadda a yi ka kira ta ka ce to ga wani nan na turo shi ni ina mai kyakkyawan zaton mutumin kirki ne kina son shi idan za ta kuma an sakarikari kana lura da ita domin akwai shiru don yanzu mutane da 'yan su ta yi shiru sai su ce ai tana so shiru kala biyu ne akwai shiru wanda za ka ga yana cike da annuri akwai shiru kuma wanda yana cike da ɓacin rai da bakin ciki to wannan sai ka lura da shi yakin da ka ce mata ga kowa na na turo kana kallon fuskanta ya miɗiɗi to wannan ya baka an san mene ba ta so sai ka roƙi Allah Allah ya kawo wanda ya fi shi ka ce ai dole ko gawanta ne sai an kai wannan ba addini ba ne Allah ya hana auren dole manzon Allah ya hana auren dole bayan Allah ma ba su goyon bayan auren dole sannan da yawa waɗanda ake ganin su a gidan zaman kansu na mata karuwai ana ganin su ana tattaunawa da su in an tattauna da su sai ka ji wata ta ce ai tana da wanda take so amma babanta ya ce ba shi zai bata ba ta zaɓi gara ta zo duniya to kaga kenan iyaye su shiga hankalinsu a daina kakara a rika ba wa kowa wadda take so in ita kuma ta zo da rubabbe to a bi ta a hankali a ce wannan bai yi ba a ƙara zuwa a tato wani ki kawo wani in yayi mana sai mu aura maki cikin lallabo saboda rayuwan yanda yake a kiyaye auren dole Allah ya ce ula'ika yad'una ila nar waɗannan suna kiran ku ne zuwa wuta wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi izni Allah kuma yana kira ne ta harshen annabawansa zuwa aljanna da gafara da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi kuma Allah yana nufin ya bayyana ayoyin shi ne ga mutane la'allahum yatazakkarun ko cewa mutanen nan za su faɗaka su fahimci yadda al'amari yake su bi Allah na'am ويسألونك عن المحيط na'am قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الميت ولا تقربوهن حتى يطهرن na'am إذا تدهرن فأتوهن من حيث أمركم الله na'am إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المخيط قل هو عذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يتي ويسألونك عن المهيد Allah ya ƙara faɗin ma manzon Allah ya ce kuma suna tambayanka game da mene suna tambayanka game da jini ma'ana haila shi ake ce ma jini abinda mata suke yi lokaci bayan lokaci mako-mako wadda a cikin wannan al'ada da mata suke yi akwai abin al'ajabi a ciki domin Allah subhanahu wata'ala ya fitar musu da wannan tsarin ne duk mako su rika fitar da cuta daga jikinsu suna fitar da shi zuwa waje to shine Allah yake cewa suna tambayanka ya rasulullahi game da haila qul huwa azan wa Allah yace ka ce da su ya rasulullahi ai shi kazanta ne me kazantan shi jinin da yake fita ta ma'ana gaban mata to wannan kazanta ne Allah yace fa atazilun nisaa fil mahidi ya ku mazaje ma'aurata ku kiyayi ku nisanci mataye yakin da suke cikin me suke cikin jinin nan karka yadda ka rika kusantan iyalinka tana cikin jini lalle ana maka tsoron kamuwa da wata cuta mai wuyan magani to kaga yanzu kuwa an samu wani lokaci ga dai ta ga kamanta ana aure bisa jahilci sai ka samu mutum matansa tana jini amma babu ruwansa shi sai ya kusance ta wannan ba ƙaramin musiba ba ne kuma har gara mutum ya je ya rungume transformer da ya riƙa yadda yana runguma ma'ana yana hulɗa da matansa a yakin da take mene take jini Allah ya hana haka ya ce ba a tazilin nisa a filmayidi ku nisanci mata yakin da suke cikin ma'ana haiza wala ta hatta ya tsuhurna Allah ya ce kar ku kusanci mata har sai sun mene har sai sun tsarki ba zai yi matanka tana al'ada ka zo ka kusance ta ba a'a ka dakata ta yi tsarki jinin nan ya ɗauke in jini ya ɗauke shi kenan ta yi wanka sannan sai ka kusance ta kuma kamar yanzu da muke azumi duk wadda ta ga jini to azumi babu azumi ta dakata har sai ranar da jini ya ɗauke idan jinin ya ɗauke bayan sallah sai ta rama wannan shine ka'idan addini Allah ya ce wala taqrabu wannan hatta ya tsawurna mazaje kar su kusanci mataye har sai sun yi mene sai sun yi tsarki fa idza tadahharna idan matan nan suka yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah su zai ma matan ta inda Allah ya umarci a zai musu a daidai wannan ayan ne aka samu malam na Kaduna an jawo daidai nan sai ya ce ai da wannan ayan wannan ayan ke nuna gwamma auren kirista da ɗan ɗarika kaga aya ta yi nan sai gabas shi kuma fassaran shi ta yi yamma mene ya kawo wannan jawabi kaga tsantsar rigima ne da ɗan ɗarika da yake yi har ya zo ya rasa inda zai dasa musu magana sai a irin nan to a nan abin da allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'iza ta ɗaharna idan matan nan sun yi tsarki fa'atuhunna min haitu amarakumullah ku zaye ma matan nan ta inda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a zaye musu ta ina ta gaba ba ta baya ba Allah ya ce kuma inna Allah lallai Allah yuhibbut tawwabina yana son masu tuba wa yuhibbul mutadayyirin Allah yana son masu tsarkakewa ashe Allah na son masu tuba wani ya ku jama'a a ƙanƙame istighfari Allah na san masu tuba wa yuhibbul mutadayyirin Allah na san masu tsarkakewa shi ma yanzu zaka samu mutane suna masu aure su yi hidima da iyali amma mijin bai damu da yi wanka ba matan bata damu da ta yi wanka ba a haka za a yi ta kwama cala na gayan mana na gani ana hira da wata tsohuwa a gidan rediyo sai dan jarida ya ce baba yanzu kin kai shekara nawa ta ce shekara na in yaro ta ce baba to idan aka yi hidima tsakanin mata da miji ya ake yi a ma'ana lokacinku ta kwashe da dariya ta ce yaro kenan akwai wani wanka ne da mata da miji in sun hidima za su yi wanda ya wuce na soso da sabulu kaga babu an yi tafka kenan to saboda haka har yanzu kuma za ka samu ba mutane suna musulmai amma ba su san ya ake wankan ba ya ake tsarkin ba to wannan duk ya kamata haƙƙin iyaye ne su koyar da 'ya'yansu tsarki su koyar da su wanka saboda ran da suka aurar da su ya zama na sun iya kaga yanzu in namiji ne ya zo zai aure ba za a tambaye shi ya ake tsarki ba ba za a tambaye shi ya ake alola ba ba za a tambaye shi ya ake taimama ba ba za a tambaye shi ya ake ma'ana wanka ba ba za a tambaye shi komi ba abinda za a tambaye shi nawa kake da shi kawai shi za a tambaye shi har da ma wanda ya ce mun ala gafata malam duk wanda ya zo yana son aure a gidanmu to kautar da kaina nike in mai haka in ce saka me zai saka kudi zai saka duk a cikin kudin ya nannaɗa tsarki da alola da sauran ire-iren waɗannan to Allah zai tambaye mu sannan su ma mata idan za su aurar da 'yansu ba abin da ya bi damunsu sai dai kar a ji kunya ai ai kokari ayi kaza kar a ji kunya can ma ai kokari a buge kar a ji kunya ba za a zo a ce mata ga yadda ake wankawa ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza har ma sai a rika dauko wani abu ko kaza ne ko menene a barbaɗe da magani tana matsa baki tana cijewa ana sakin cinye to kaga wannan shi ma duk ba shi ke kanku ba mata ku zaunar da su ku koyar da su addini in ba ku yi haka ba Allah zai tambaye ku kuma maza in ba ku koyar da 'ya'yanku addini ba Allah zai tambaye ku to inna Allah yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tsarkakewa na'am نساؤكم عرض لكم فأتوا عرضكم عنا شئتم na'am قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله أكبر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عني شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين داما أبايا الله يناتي منا فأتوهن من حيث أمركم الله mata a je musu ta inda mene ta inda Allah ya umarni to anan sai Allah ya ce ni sa'ukum harsul lakum su matayen nan naku kamar gonakinku ne fa'atu harsakum anni shi'tum ku je ma gonakinku duk ta inda kuka so sai wasu suka ce shikenan an samu mafita ashe ina da dama in je ma matana ta baya Allah ya ce ina baka da dama zuwa ma mata ta baya babban laifi ne domin Allah ya ce fa'i za ta ɗaharna fa'atuhunna min haitu a marakumalla ta ina Allah ya umarni da abi mata Allah bai umarni da abi su ta baya ba kaga kuma har yanzu akwai wasu matan da ake zaunarwa don a ba su leshi da atamfa da kuɗaɗe da android da abubuwa na more rayuwa mijin kuma ba zai yi jima da su ta inda Allah ya umarta ba sai ta baya to ki ji tsoron Allah kin ci kuɗi kin karɓa waya kin sa leshi an sai miki mota ana ta fasadi irin wannan da ke to Allah ya hana haka saboda wa'innan mutane sai suka ce ai duk wadda ya ga dama ya jima matan shi ta ko'ina tunda Allah ya ce nisa'ukum arsul lakum fa'atu arsakum anni shi'tum a ba ta ko ina za a je musu ba fa'atun fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku je ma mata yanku ta inda Allah ya umarta ba ta baya ba Allah bai umarni da a je ma mata ta baya ba wa qaddimu li anfusikum sannan ku gabatar da kanunku ma'ana ku gabatar da wasu abubuwa wanda mene zai nuna wani abu ba shi ma za a je musu ne kawai kaman dawaki ko kaman jakuna ba a je da hidindimu da ɗan wasanni da wasu abubuwa wanda zai nuna wani abu wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu lallai ku sani ba cewa ku din nan za ku gamu da Allah in kun daidai za ku gamu da Allah in kun kuskure ma za ku gamu da Allah Allah ya ce wa bashiril mu'minin ya rasulallahi ka yi bushara ga muminai waɗannan muminan da Allah ya umarce su su bi iyalansu ba ta baya ba kuma ba su bi su ta baya ba duk wanda yake hidima da iyalinsa ta baya abinda ake jin masa tsoro in bai tuba ya gyara ba lallai za a riskar da su gaba ɗaya a cikin mutanen annabi Nuh kaga kuwa wannan mutum ya yi hasara ya rayu cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma aika aikansa ya ja masa har a riskar da shi ya zuwa wata al'umma wanda Allah ya fushi da su ya juya su kaman yanda yake juya waina a tanda ya kibar da su to kaga wannan hasara ne babba saboda haka mazan a ji tsoron Allah mata a ji tsoron Allah Allah zai gamu da kowa kuma Allah ya san abin da kowa ya yi to za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau waɗanda suke cikin rahama Allah ya ninka musu waɗanda suke cikin matsala Allah ya sauƙaƙa musu inna mu ta zo ka samu cika da kyau da imani Allah ka samu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota da waɗanda suke tafe da shi ciwukan jikuna da na zukata Allah ya haɗa mu duka ya ba mu lafiya Allah ya gyara zukatanmu ya cire riya da hasada Allah ya raba mu da kullun junanmu Allah ka sa mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda za a yi magafara a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda za a yi marhama a wannan wata Allah ka sa mu cikin wanda alqur'ani zai ce ta a wannan wata Allah ka sa mu cikin wanda za su riske daren lailatul qadr a wannan wata Allah ka raba mu da kunci da fatara da talauci ka raba mu da rubo da bara ka sada mu da alkhairan duniya da lahira ka raba mu da sharrorin duniya da lahira in cikawan mu ta zo ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk